الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 24 ga watan shawwal shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 30 ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha uku lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi ne yau ba laifi idan tambayoyi su kan iya gabata na'am wai dangane da birnin makka da birnin madina wanne ne ya fi fabala lalle magabata sun kai sun kawo akan cewa madina ita tafi ko kuma wannan makka kowanne ya kawo dalilansa wanda suka ce madina ta fi makka sun tafi akan cewa domin kasar madina ita ce ta kunshi wato gangan jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin kabarinsa a madina yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko shine fiyayyen halitta wasu suka ce makka ta fi madina ba don komai ba domin ka'aba a makka take wanda a doron ƙasa gaba ɗaya babu wani bagire wanda yake tsarkakekke fiyayye zaɓaɓɓe a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala sama da bagire wanda yake da masallacin haramin makka wanda na ɗaya daga cikin abin da ke nuna fifikonsa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa salatun fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram fa innahu bi mi'ati alf aw kama qala manzan Allah yace sallah a wannan masallacin nawa yana nuni zuwa masallacin shi na Madina manzan Allah ya ce ta fi sallah dubu a wani masallaci wanda ba shi ba manzan Allah ya ce sai dai masallacin harami na makka domin sallah a masallacin harami na makka manzan Allah ya ce daidai da dubu ɗari take to irin waɗannan dalilai su suka nuna cewa makka wato tafi madina an gane ko kenan a jimulce in an kalli iya bagiran ƙasa kenan makka ta fi madina saboda wannan bagire mai tsarki a makka yake to su duka waɗanda dai suka tafi akan cewa madina ta fi sun tafi akan cewa domin ita ta tattara wato gangan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu ce kasusuwan shi ba a'a gangan jikin shi gaba daya saboda shi ya tabbatar mana cewa Allah ya haramta ma ƙasa cin gangan jikin annabawa ba annabi yadda aka binne shi in shekara dubu ɗari aka yin aka hudu shi kamar randa aka binne shi haka za a same shi illa kasancewar wannan nasi dai da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana makka ta fi madina tare da cewa mas'ala ce wadda dai malamai sun kai sun kawo a kanta na'am
lokacin da mutum yake son imamin da bayanin da wa'ala ta kunta har kuma za ka yi kafa to in liman bai ba in kai ka za ka yi bayan ya fara karatu
wai kabul imamin da baya du'a ul istifta wanda bayan kabbara ta harama karatu kai tsaye yake kamawa shin zaka shagala da yin ta ko kuma kashe kunne zaka yi ka saurari abin da yake karantawa yin ta zaka yi rashin yin liman baya nuna cewa kai ba zaka yi ba kuma ita du'a ul istifta ba wani abu bace ba wanda take daukan dogon lokaci kamin yayi aya ɗaya zuwa biyu ka riga ka gama kuma zaka ci gaba da sauraron shi don haka duk wani abu wanda yake na sunna in liman bai yi ba baya nuna cewa mamu ba zai yi ba an gane ko iya abin da za ka yi kai tabbatar da shi za ka yi in har mahallin yin ba zai kuce maka ba na'am wai mace ta mutu ta bar uwa ta bar uba kuma ta bar miji ba ta da da ba ta da jika tana da yan uwa kannu da yayyu haka maza da mata uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko kuma uwa ɗaya uba kowa da nashi wasu kuma uba guda wasu uba guda wasu kuma uwa ɗaya uba ɗaya to a nan kasancewar 'yan uwanta wanda uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda uba ya haɗa su ko wanda uwa ta haɗa su a nan ba sa cin komai daga cikin dukiyar da uba ya kare su an gane ko uba a nan asibi ne ita uwa za a kasa dukiya kashi shida a ɗau kashi ɗaya a bata mijinta za a kasa dukiyarta tsakiya a bashi rabi saboda ta mutu ba ta da ɗa ba ta da shika sannan abin da ya rage kuma uba zai kwashi kenan a nan asalin matsalar za a kasa dukiyar shida idan aka kasa ta shida uwa da take neman ɗaya daga cikin shida sai a bata kashi ɗaya miji da yake neman rabin dukiya sai a bashi uku uba da yake asibi ne kashi biyu da ya rage shi kuma sai ya zo ya kwashi an gane ko uwa me ya kai ta cin ɗaya daga cikin shida saboda an samu taro daga cikin yan uwa duk lokacin da mutum ya mutu namiji ko mace inda ya bar jan umina da ikhwa daga biyu abin da ya sama ko da ba shi da ɗa ba shi da jika to sun cire uwarsu daga cin sulusi sun kai ta cin ɗaya daga cikin shida shine ubangiji ta'ala yake cewa wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها يوصي بها أو دين an gane ku duk inda mutum ya mutu namiji ko mace in ya bar ɗa ko jika uwa za a bata kashi ɗaya daga cikin shida haka nan in ya mutu ko ba ɗa ba jika inda yana da ƴan uwa guda biyu sawa'an shaki kai ne ko waɗanda suke uwa ta haɗa su uba kowa da nashi in dai sun kai biyu to uwa ba ta cin sulusi sai dai ta ci ɗaya daga cikin shida ko da uwa da uba kadai ne misali ko da uwa da uba ne mutum ya mutu ko mace ta mutu ba da ba jika ba miji sai uwarta sai ubanta sannan kuma sai yan uwanta yayinta da kanninta a nan za a kasa dukiya kashi shida ita uwa a ba ta kashi daya kashi biyar uba zai dauki shine asibi su waɗannan sun sha makance ta sun tauye mata kaso amma kuma su ba sa cin komi domin uba ya kare su su yan uwa na'am wai idan mutum ya bi limami mai kotan kurciya kotan kurciya ko shine wanda baya cika ruku'u da sujada menene hukuncin sallar shi in ka san haramun ne yin sallah kotan kurciya kabul imamin da yake haka kai da shi gaba ɗayan ku baku da sallah kar mu manta hadisi ya gabata a cikin darasin mu na bukhari wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani na sallah kotan kurciya sai yake tambayar shi yace tun yaushe kake wannan sallah yace wallahi tun yau da shekara ashirin sai ce wallahi da ka sake ka mutu akan irin wannan sallah da ka mutu ba akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka kar mu manta Khallad ibn Rafi wanda ya shiga cikin masallaci ya yi sallah ko tankurciya da ya gama sai ya zo ya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sallama manzan Allah ya karba sallama sai ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli koma sake sallah domin ba sallah ba kai ya je ya rubuga ya sake dawowa ya sallama manzan Allah ya karba masa sallama ya ce koma ka sake sallah ba sallah ba kai sai da aka yi su uku a karo na uku manzon Allah ya ce masa koma ka sake sallah ya ce na rantse da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ya ce ya rasulallahi ban iya wata sallah in ba wannan ba ko yadda ni yadda ake sallah sannan manzon Allah ya nuna masa yadda ake sallah kaga inda kotan kurciya na karbuwa na inganta da tun a karon farko manzon Allah ba zai wahaltar da shi bai ce ya koma ya saki an gane ko don haka in ka san baya halatta mutum ya yi sallah ko tankurciya da gangan kabul limamin da yake irin wannan sallah kai da shi duka ba ku da sallah in shi akan rashin sani yake irin wannan sallah to tun ran da sani ya cin masa a gaya masa sallah dole sai an cika ruku'u da sujada in ya nace akan kotan kurciya sallar shi ba ta amsuwa an gane ku duk da cewa bayani ya gabata duk wani abu wanda Allah ya ce muyi ba uzuri ba ne ba a kanmu mu ce ai mun jahilci abin ba mu san ba yadda ake uzuri akan abin da aka haramta maka ne mutum yake da uzuri abin da aka haramta in ka aikata akan rashin sani wannan Allah ya yafe ma amma duk abin da aka shar'anta maka na ibada aka ce ka yi to rashin sani jahilci anan ba uzuri ba ne ba ba uzuri ba ne wanda karmin manta bayani ya gabata akan haka don haka na na'am sau biyu a kai kan kaɗi da alhamdu sai samu wasu liman wani ko da ahalus suna ma zai kahin kai kaɗi da alhamdu su tuntun su yi da alhamdu su kuma sun kai abu kai a matsayin wannan kamar a raka'a ta ƙarshe raka ta ƙarshe da za a yi kai kahin ka'i da fatiha tuntun da fatiha tuntun lokacin da su a bayyana za su yi ta daidai za ku yi ta iya daidai da su ko kuma ko kuma wannan ta ƙarshen da kasu sai ga kun sa kun sha mamma za su farka wajen aya biyu ko aya uku
wai misali a inda liman yake ɓoye karatu kai baka gama fatiha ba shi tuntuni ya gama ya duka ya yi ruku'u jinkiri za ka yi na yin ruku'u ka cika karatunka ko kuma bin shi za ka yi shine mas'alar kenan musamman yake cewa so da yawa za ka ga limamin da a inda yake bayyana karatu zai tsaya yi karatu ɗaya bayan ɗaya amma a inda yake boye karatu sai ya gaggauta a nan ka'ida duk lokacin da mamu yake bin limami to iya abin da liman yake karantawa wannan ya wadatar masa ba wajibi bane akan shi cewa sai ya karanta ko da fatiha ce a magana mafi inganci in dai shi ya karanta ko kai baka cika karatun fatiha in dai ya duka ya yi ruku'u iya abin da za ka yi dole kai ma ka duka ka yi sai dai a nan a ja hankalin limammai yadda kake karatu ɗaya bayan ɗaya a bayyane ya kamata in a goye ma kake zamanto ka kyautata karatu ba dan jama'a ba sa sauraron ka ka bubuga karatu amma in jama'a suna ji sai kai karatu ɗaya bayan ɗaya wannan bai ya dacewa tsoron Allah a goye da bayyana ake buƙatar bawa ya yi shi duk abin da za ka yi abu a bayyane ko a goye to ka tsaya ka kyautata shi tsakaninka da Allah
sallan kuma ta nuna illa a sallan kuma ta nuna illa ba ta da wani illa inda ya karanta fatiha babu wata illa ko a gaggauce karanta ta darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabul hajji wanda mun tsaya ƙarshen wato babi na 105 baban da ke bayani game da hukuncin mutumin da ya sayi hadayarsa wato akan hanya kafin ya isa birnin makka akan hanya ya sayi hadaya don haka kasancewar kamar yadda bayani ya gabata shine ya yi daidai ko kuma mu ce ya aikata abin da ya halatta kamar yadda bayani ya gabata ba sharaɗi ba ne ba cewa takanas wato sai ka koro hadaya daga garinku lalle in har kana da ita abin da ya fi dacewa daga can inda kake ka koro ta ka zo da ita amma ba laifi kakan iya sayanta akan hanya ko kuma lokacin da aka iso cikin harami ba laifi kakan iya sayanta kamar yadda shi anan ibn umar allah ya kara masa yadda wato ya sayi hadayarsa a wani wuri da ake kiran shi kudai wato kan hanyar makka da madina yau za mu tashi babi na gaba قال المصنف قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب من أشعر وقلد بذي الخليفة ثم أحرم وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الخليفة يدعون في شق سنامه الأيمن يطعن في يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مأمر هو ابن راشد الأزدي عن الزهري هو ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما أنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة, مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا أفلح عن القاسم هو ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أهل له wato malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da mutumin da yama hadayarsa alama ya rataya mata takalma a wuya a nan zilhulaifa ma'ana miƙati na mutanen madina thumma ahram bayan ya gabatar da wannan aiki sannan ya ɗau harami menene matsayinsa kasancewar a nan malam yana buƙatar ya nuna mana cewa wato baya ba a wato yana son ya nuna mana cewa ba sharaɗi ba ne ba cewa sai mutum ya ɗau harami sannan zai ma hadayarsa alama kenan kafin ka ɗau harami na halatta wato hadayarka kai mata alama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ana shine anan malam ya ce babu man ash'ara baban da ke bayani game da mutumin da ya gabatar da yi ma hadayarsa alama lafazin ash'ara ma'akuzin ne min al-ish'ar al-ish'ar shine kenan sanya wata alama ga wani abu shine sai ya ce wa qallada sannan kuma ya rataya mata takalma a wuya bizil hulaifa anan miƙati kenan thumma ahrama sannan kuma ya dau harami bayan haka to shine anan malam ya shigo mana da asar na ibn na nafi yake cewa abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ya kasance za a hada minal madina idan ya koro hadayarsa daga cikin birnin madina in an iso nan zulhulaifa allah da hu ibn umar sai mata wato shine rataya lafazin qalladahu an ciro shi ne daga at-taqlid at-taqlid farko dai abin da ake za a sanya igiya sai a rataya masa a rataya ma ita wannan hadaya wato takalma a wuyanta in ma takalmi ɗaya ko takalmi biyu haka ake mata bayan haka sai ya ce wa ash'arahu sannan kuma sai ya mata alama ita wannan alama tsaga tuzan dabba ake na bangaren dama jini ya zuba in jini ya zuba sannan sai a goge in an goge an gane ko shine wannan alama kenan da ake mata duk da cewa ƙarin bayani zai zo nan gaba ita yin wannan alama kamar yadda aka samu shi ibn umar wani lokaci ya yi mata a ɓangaren tuzo na dama wani lokaci kuma ɓangaren tuzo wanda yake na hagu amma kamar yadda wannan nassi na hadisi wanda zai nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma wato hadayarsa alama a bangaren tuzo wanda yake na dama shi kuma irin wannan alama ta takaita ga raƙumma da shanu domin su suke da jimirin wato yi musu irin wannan alama ita wannan alama wuka ce ake kafawa sai a ja a karta kenan idan aka yanka bangaren tozon kenan jini zai zubo an gane ko tare da cewa hadisi na cikin almuwadda ta al'imamu malik lokacin da ibnu umar zai ma hadayar shi alama yana fuskantar da ita tana gurfane ta fuskanci alƙibla sannan idan zai kafa wukar sai ya ce bismillahi allahu akbar sannan sai ya ja wukar kenan jini sai ya zuba idan wannan jini ya zuba kuma sai ya goge jinin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi to ita wannan alama matsayinta sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa hadaya ai mata wannan alama duk da cewa daga cikin magabata wasu malamai sun suna inkarin wato yi ma hadaya alama an gane ko kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba to illa kasancewar menene hikima game da yi mata wannan alama kamar yadda bayani ya gabata a darasinmu na Tirmidhi wato domin sanarwa cewa dabba ce ta hadaya domin duk wani wanda yake mabukaci idan ya ganta zai bu baya har ta isa wajen yanka a yanka shi ma ya samu rabonsa hikima ta biyu in ta cuɗanya da wasu dabbobi kenan ware ta ba wahala ko da ta ɓace za a iya sanin cewa wannan dabba ce ta hadaya kenan duk wanda ya tsince ta zai iya kamawa ya kai ta muhallin da ake yanka ta shine mina sannan kuma tare da cewa bayyana wata babbar alama ce daga cikin alamomi na bautar ubangiji subhanahu wata'ala ƙarin hikima a nan domin wanda ya gani shi ma a ƙara masa ƙarfin gwiwa domin shi ma ya yi irin haka to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadaye shi da ya kurus an gane ko kamar yadda ƙarin bayani zai zo a nan zulhulaifa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu wannan alama shine can Allah yake cewa ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyaman lin-nasi wa shahral harama wal hadaya wal qala'id an gane ko shi kanshi wannan rataya da ake ma hadaya wata ibada ce wadda take ta musamman to shine anan nafi yake cewa kana ibn umar radiyallahu anhuma abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ya kasance idza ahada min almadina wato idan ya koro hadayarsa daga birnin madina qalladahu sai ya mata rataya wa ash'arahu ya mata alama bi zilhulaifa anan zilhulaifa don haka wannan shine wasu malamai suka tafi akan cewa in kana da hadaya abin da ya fi dacewa in ka zo mikati kai mata alama kamar yadda anan ibn umar allah ya kara masa yadda a can birnin madina bai mata alama ba sai da aka zo nan mikati sannan ya mata shi ne yake cewa ya ƙu'unu fi shiƙi sanamihil aiman bishafara sannan sai ya soki wato ɓangaren tozanta wanda yake na dama bishafara wato da wuka kenan wuka ake cakawa in aka caka kenan sai a ja idan aka ja kenan wurin zai yi tsaga sannan jini ya zuba wannan alama kenan ko da wurin ya warke kafin a isa kasancewar wannan alama za ta tabbata sai ya ce wa wajhuha qibalal qiblati barika fuskarta ita dabbar ta fuskanci alƙibla tana gurfani haka ake buƙatar a fuskantar da ita to shine anan sai ya shigo da hadisin miswar ibnu makrama da shi da marwan Allah ya kara musu yadda suke cewa a zamanin hudaybiya hudaybiya kwa ya kasance sulhul hudaybiya a shekara ta shida da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo makka da sahabbansa domin yin umra shine yake cewa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallama zamanal hudaybiya an gane ko in ma ka ce hudaybiya ko kuma ka ce hudaybiya ya ulkin kai mata tashdid kenan kana da fuska biyu in ma ka ce hudaybiya ko kuma ka ce hudaybiya shine yace a zamanin hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga birnin Madina a cikin mutum dubu wato da ɗaruruwa daga cikin sahabbansa kenan shine yace fi bid'a ashrata mi'a min ashabihi ɗari goma sha wani abu kenan a hausa ya za mu ci kenan dubu da ɗan ɗaruruwa wanda adadin kuma su ne dubu da ɗari hudu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da su domin shi lafazin biyar daga uku zuwa tara shi ne ake amfani da shi an gane ko to shi kuma iya abin da wata riwaya ta tabbatar adadin sahabban da manzan Allah ya fita da su a wannan shekara domin aje a yi umra mutum dubu da ɗari hudu shi ne ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a zamanin hudaybiya wato ya fita da wato sahabbansa kenan dubu da ɗaruruwa su ne kenan dubu da ɗari hudu hatta iza kanu bi zilhulaifa lokacin da suka kasance a wannan daji wanda ake kiran shi zilhulaifa wanda yana kusa da makka ƙalladan nabiyu sallallahu alaihi wasallam wato lokacin da suka kasance a zilhulaifa nake nihi nan kenan miƙatin mutanen madina hudaybiya ita ce take kusa da makka lokacin da suka kasance a zulhulaifa allah da nabiyu sallallahu alaihi wasallam alhadiya manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ma hadayarsa wato rataya shine aka rataya musu takalma a wuya wa ash'ara manzon allah ya tsaga tuzan jini ya zuba wa ahrama bil umra sannan ya dau harami da umra an gane ko tun a nan kenan zulhulaifa manzon allah ya ma hadayar shi alama kaga wannan na nuna mana kamar yadda shi ibn umar haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sai da aka zo miƙati sanan manzon Allah ya ma hadayarsa alama shine a wannan riwaya ta gaba Aisha Allah ikara mata yadda take cewa fataltu qala'ida budinin nabi sallallahu alaihi wasallama bi yadai Aisha tace na tunka wato shine igiya ta taguwan manzan hadayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana igiyar da za a ɗaura a wuya a sanya takalmi a yi musu alama aisha ta ce ni da kaina na tuka wannan na nuna mana kenan abin da ake bukata mace ta ma mijinta hidima duk wasu aikace-aikace wannan yana daga kyautata zama da miji ya zamanto mace tana kokari akan waɗannan aikace-aikace a nan aisha ita da kanta ta tubka waɗannan igwai wanda in ka koma matan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su suke musu hidima kamar yadda matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna masa aikace aikace wanda asma'u diyar abubakar Allah ya kara mata yadda ita take share turken dokin zubair ibn al-awwa ta tsuntsunce duk abubuwan da yake a nan na misali ɗiyan dabino da sauransu ta ɗora ta jaba sai ta yi tafiya ta hita mil uku sannan ta kai bayan gari ta je ta zauda ta dawo wanda gaya kuma fadima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ta zo ta nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda hannunta ya kanta saboda nikar gari da suke yi ta nemi cewa ya taimaka mata a bata bawa domin ta samu labarin wata ganima ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata hakuri yace ba zan fifita ki ba akan waɗannan talakawa waɗanda suke ahalus sufa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da ita addu'a ta je su yi da su da ita da mijinta Aliyu dan Abi Talib wanda Allah zai wadatar da su wanda maza Allah ya nuna mata wannan addu'a tafi abin da ta roƙa a bata kaga wannan duka dalilai ne wanda suke nuna mana mace tama tama mijinta hidima wannan karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a ce ba kawai mace ta zo ta zauna ta wanke goma ta tsoma biyar cewa ba a yi miji duk abin da za a yi sai dai ya ɗauko ɗan aiki ɗan aiki zai masa an gane ko menene biyayya biyayya ga miji wannan hidima da zaki mishi wannan biyayya ce wadda zaki samu sakamakon ta a gobe kiyama to shine anan Aisha ta ce fataltu qala'ida gudinin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama bi yadai tace na tuka wato anan qala'id kenan sai ka fassara shi da igwai jam'i ne na kilada kenan na tuka ibgwai waɗanda suke na hadayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hannuna igiyar in an tuka kenan ita ce za a daura a wuya a jikin igiyar kuma za a sanya takalmi domin a gane cewa hadaya ce ta ce sun makalladaha sannan manzan Allah ya ma wannan hadayar tashi rataya manzan Allah ya bi su ɗaya bayan ɗaya da kanshi manzan Allah ya rataye takalmin a wuyan dabobe wa ash'araha sannan manzon Allah ya tsaga tuzan jini ya zuba wa ahdaha sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada su a kura su akai su can Madina akai su can Makka a yanka Aisha ta ce fa ma haruma alaihi shay'un kana uhilla lahu duk wani abu wanda aka halatta masa bai haramta ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ko kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba a shekara ta tara ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar da Abubakar cewa shine shugaban alhazai domin aje a yi haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattara hadayarsa ya yi mata alama sannan ya ba Abubakar aka kora su aka tafi da su can Makka shi kuma yana zaune a nan birnin Madina shine Aisha tace fa ma haruma alaihi shay'un kana uhilla lahu duk wani abin da aka halatta masa manzon Allah bai haram bai haramta ba gare shi ma'ana irin su yanke farci irin su aske gashi irin su shafa turare irin su rihe kai irin su sanya dinkakken tufafi irin su kusantar iyali da sauransu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai daina waɗannan abubuwa da Allah ya halitta masa har aka kai hadayar aka soke aka dawo kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba kenan don haka dai a nan abin da muke so mu gane ita wannan hadaya ana buƙatar a yi mata alama a miƙati in har so samu ne kenan in a gida ma kafin ka fita ka mata alamar yayi an gane ko kamar yadda anan Aisha Allah ya kara mata yadda ta nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata rataya ya mata alama sannan ya bada aka tafi shi bai hutu miƙati ba amma ya ba su a lokacin da su Abubakar za su tafi باب فتل القلائد للبدن والبقر قال حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن عبيد الله وابن عمر الأمري قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تهلل ولم تهلل أنت قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا, فلا أحل حتى أحل من الحج قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري قال حدثنا ابن شهاب هو الزهري عن أروى وابن الزبير وعن أمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأقتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da mutumin da wato ya tubka kenan igwai wanda zai rataya ma raƙumansa da shanu kenan zai ma hadayarsa alama wannan kenan malam yana nihin ya nuna mana cewa kasancewar alamar da ake ma hadaya kenan bai taƙaita ba ga raƙuma kenan hatta da shanu akan iya musu kamar yadda a nan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kura hadaya shi kuma in aka ce hadaya kenan shanu da raƙumma da tumaki da awaki su ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kayyade mana to shine anan wato shine malam yace babu fatili da qala'idi lil budini wal baqar wato baban da ke bayani game da tubka wato shine rataya ko kuma mu ce igwai waɗanda za a ma hadaya alama shine yace lil budini ga raƙumma wal baqar da shanu hafsa Allah ya kara mata yadda take cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma sha'anun nasi hallu wa lam tahlil ant ya rasulullahi menene lamarin jama'a kowa ya kunce harami kai kuma baka kunce ba kenan wannan lokacin da aka iso makka jama'a da suka yi umra da suka yi dawafi suka yi safa da marwa kowa sai ya kunce harami ya je aski shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kunce ba abin ya daure mata kai an gane ko wannan na nuna mana duk lokacin da kaga abin da ka jahilta to ba laifi kakan iya tambaya menene sababi don haka anan ta ce ma sha'anun nasi hallu wa lam tahlil ant ya rasulullah menene lamarin jama'a kowa ya kunce harami kai baka kunce ba qala sai yace inni labbattu ra'si manzon Allah yace ni na daddade gashi na abinda ake nihi da ra'as anan wato shine ash-sha'r domin kasancewar kafin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ɗau harami in ma umra ko hajji manzan Allah yana wanke kanshi ya sa mai sannan sai ya daddaɓe gashi saboda tsawon kwanukan nan da za a ɗauka na wannan da za a kwashe na aikin hajji in har mutum bai yi haka ba to gashin shi zai iya burkicewa haka ya yi bursusu to don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hikima a nan yake daddaɓe gashin shi sai ya sa mai ya daddaɓe shi kamar yadda aisha allah ya kara mata yadda take sanya masa almuski ta gyara masa kai kafin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya dau harami ta ce kuma ya dau harami ina ganin turaren almuski a raban wato kan manzon allah sallallahu alaihi wasallama hikima a nan kenan gashi ba zai burkice ba ya zamanto ya yi bursusu shine a nan yake cewa labbadtu ra'asi na daddabe gashi na wa qalladtu hadi manzon allah ya ce kuma nama hadaya ta rataya don haka fala a hillu hatta a hilla min alhaji mazan Allah ya ce ba zan kunce harami ba sai an kai lokacin da ake kuncewa game da hajji shine ran goma ga wata lokacin da aka yi jifa na farko saboda me yasa mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya koro hadaya kar mu manta ya gabata duk wanda ya koro hadaya mazan Allah ya ce kada ya kunce haraminsa sai ran goma ga wata in an yi jifa na farko amma duk wanda bai kuro hadaya ba manzon Allah ya ce niyyar shi ta haji ya kunce ta mai da ta umra domin su yi tamattu'i to shine anan yake ba ta labari ya ce inni labbadtu ra'si manzon Allah ya ce na daddabe gashi na wa qalladtu hadi hadaya ta na mata rataya fala ahillu dan haka ba zan kunce harami ba hatta ahilla min alhaji manzon Allah ya ce sai an kai lokacin da ake kuncewa daga haji shine ran goma ga wata sannan zan kunce harami domin kirani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wanda bayani ya gabata shi mai kirani in an iso birnin makka in yayi dawaful qudum yayi safa da marwa to ba zai kunce harami ba zai ci gaba da zama a cikin ihraminsa har a kai ran takwas ga wata sannan ya fita zuwa mina in ya kwana a minan ran tara ga wata ya je can arafa ya tsaya in rana ta fada a zo musdalifa a kwana in an zo musdalifa an kwana in an wayi gari ran goma ga wata kenan zai zo mina ya yi jifa na farko in ya yi jifa na farko a ran nan ne zai kunce harami to shine yace fala ahillu hatta hatta ahilla min alhajji manzo Allah yace sai na kai lokacin da ake kuncewa game da haji to dan haka kasancewar anan ashahid anan waƙalladtu hadi wato nama hadayata wato rataya kaga anan kasancewar tare da cewa ya inganta gaba daya da raƙuma da shanu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada su a matsayin hadaya dan haka kenan koma wace hadaya ce kenan za a iya mata wannan rataya sawa'an saniya ce ko kuma raƙumi ne a wannan hadisi na biyu aisha allah ikara mata yadda kamar yadda amra bintu abdurrahman take cewa aisha allah ikara mata yadda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhudi min madina ta ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato yana ba da hadayar shi daga nan birnin madina ya aika ta domin aje can haramin makka da ita a yanka fa abtilu qala'ida hadihi aisha ta ce wato ni nake tuka masa igwan da yake sa ma hadayarsa sun mala ya ji ta nibu shay'an ta ce sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya nisantar wani abu mimma ya ji ta nibu hulmuhurin abinda mai harami yake nisanta ma'ana duk wasu abubuwa da aka hana mai harami wanda ake kiran su mahazuratul ihram kamar yadda bayani ya gabata a kansu ba su ɗe ba su biyu ba irin yanke farce irin aske gashi irin shafa turare irin sanya ɗinkakkun tufafi irin kusantar iyali irin su rufe kai da sauransu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya nisantar su kenan shi dai ya bada hadaya aje da ita amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya nisantar wato irin waɗannan abubuwa to don haka a nan kenan babi ne na musamman malam ya keɓance shi domin na nuna mana cewa ita hadaya ba bambanci da raƙumma da shanu gaba ɗaya ana musu wannan wato shine takalid a rataya musu igiya a wuya a jikin igiyar a sanya takalma kamar yadda kuma kafin a yi ratayar kenan dole sai an tuka igiyar kamar yadda ita aisha a nan take cewa ni nake tuka ma manzon allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya rataya ma hadayar tasa sannan manzon allah kuma ya tsaga tuzan dama kenan wannan duka alama ce wannan alama in ma baka gane ba alamar wannan ta tozo inda aka yanka jini ya biyo baya to wannan alama ta wuya takalmi da aka rataya zaka iya gane cewa hadaya ce kenan wannan wata alama ce karin kan wata alama babu isha'aril budun wa qala urwa anil miswar radiyallahu anhu قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالأمرة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال حدثنا أبله بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له هل wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato yi ma hadaya alama wanda bayani ya gabata akan yin alamar shine a tsaga tuzo wanda yake na dama jini ya tsiyaye sannan a sanya wani abu a goge wannan jini yi ma wannan hadaya alama abu ne wanda yake tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka magabatan kwarai da na yau suna kan wannan sunna tare da cewa wasu daga cikin magabata suna inkarin yi ma hadaya alama suna ganin cewa kamar musula ne me ake cewa musula shine kenan canza halitta in ma ta dabba an gane ku suna ganin kamar bai dace ba irin su Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai irin su al-Imam Abu Hanifa da wasu daga cikin magabata to illa kasancewar malamai suka nuna musu cewa wannan ya sha bamban wato da musula yasa saboda kasancewar wannan alama ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana kamar yanda ba laifi idan kana da dabba zaka iya mata wuta shine a sanya karfe a cikin wuta in yayi ja sai a dura mata a mata alama wanda koda ta kutsu cikin wasu dabbobi za ka iya gane dabbarka irin su tsaga kunne wannan duka ya halatta ama dabba domin alama ce wanda yake domin ka ware naka malamai suka ce irin yadda dan adam yake son dukiya bayan da za a yi dan adam ya ma dabbar shi alamar da za ta kai ta zuwa ga hallaka domin wasu suna ganin cewa ai in aka mata wannan yakan iya yiwa wannan ciwon ya ratsa ya kai ta zuwa ga hallaka galibi dan adam yana son dukiya ba yanda za a yi ma dukiyar shi alamar za ta kai ta zuwa ga halaka don haka dai yin wannan alama wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu malamai kuma suna ganin cewa wannan wata sha'ira ce daga cikin kenan ayyukan hajji amma tare da cewa irin su Abdullahi dan Abbas suna ganin cewa in ka ga dama kai in ka ga dama ka bari to amma yin di shine tabbatacce domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi don haka kamar yadda ya gabata a darasin mu na Tirmidhi waki ibn al-Jarrah ar-Ru'asi al-Kufi wani almajirinsa ya ambata masa shine Abu Sa'id sai yake lokacin da yake ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma hadayarsa alama sai yake ce masa Ibrahim ibn Yazid annaka ko yana kyamar yin haka sai yake cewa yaya ina ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma hadira shi alama kai kuma kana cewa Ibrahim yana cewa bai dace ba yace wallahi kai mai wannan magana ba abin da ka fi cancanta illa a kai ka a sanya ka kurkuku in ma ka janye maganar ka ko ka ci gaba da zama har mutuwa ta cin maka don haka in aka ce manzon Allah ya ce to babu wani wanda yake da ta cewa wannan ita ce shine so da kauna wato tsantsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuma shine matukar biyayya to shine anan wato urwa Allah ya ji kansa daga miswar ibn makrama Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma hadayarsa wato rataya ma'ana ya rataya mata takalma a wuya wa ash'arahu sannan ya tsaga tuzan na dama jini ya zuba kamar yadda bayani ya gabata wa ahrama bil umra sannan manzon Allah ya dau harama da umra kaga anan yi mata alamar shi ya gabaci kenan yin haramar kamar yadda ya gabata a can sannan a wannan hadisi na gaba Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa fatalatu qala'ida hadiyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na turka igwan wato hadaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma ash'araha da manzon take cewa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yama hadayar alama wa qalladaha ya rataya mata takalma a wuya au qallatuha ko kuma na rataya mata ni da kaina an gane ko kokonto ne aka samu daga marwayacin shin aisha ta ce wa qalladaha ko kuma qallatuha thumma ba'a sabiha ila albay sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya aika wannan hadaya zuwa ga Ka'aba wa aqama bil Madina manzon Allah ya zauna a birnin Madina fama haruma alaihi shay'un kana da kuhil wani abu wanda ya halatta gare shi bai haramta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda bayani ya gabata wancan hadisi ne dai a shekara ta tara ne lokacin da ya jagorantar da Abubakar a matsayin shugaba domin ya ma ya zamanto jagoran al'umma domin yin hajji babu man qallada al-qala'id babu man qallada al-qala'id bi yadihi qala haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik ana abdullah ibn abi bakr ibn amr ibn hazm ana amrat binti abd الرحمن انها اخبرته ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشه رضي الله عنها ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحج على الحاج حتى ينهر هديه قالت أمرا فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نهر الهدي wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato mutumin da ya rataya yama hadayarsa rataya da hannunsa ba tare da ka wakilta wani ba da hannunka kai mata wannan alama ka rataya mata igiyar takalma a wuya kamar yadda a nan malam ya shigo mana da hadisin ziyar ibn abi sufyan ya rubuta takarda ya aika ma aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata inna abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma lalle abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ya faɗa man ahada hadiyan haruma alaihi ma ya harumu alal hajji hatta yunhara hadiyu duk mutumin da ya aika hadaya a kai ta can a yanka to duk wani abin da ya haramta ga mai haji shi ma ya zama haramun a kansa sai an kai lokacin da aka soke hadaya kenan ran goma ga wata kamar misali kana zauna ana ka ba da hadaya a kai ta a yanka in an je a yanka hadaya to in aka ce yau an wayi gari kenan tun lokacin da ka aika wannan hadaya duk wani abin da ya haramta ga mai haji ya haramta a kanka ba kai ba shafa tunani ba kai ba yanke farce ba kai ba kusantar iyali ba kai ba sanya dimkakkun tufafi dole za ka tsire ta ka sanya kai ma ihrami sai an kai lokacin da aka yanka wannan hadaya ran goma ga wata shine anan shi ziyadi ya rubuta takarda ya aika ma aisha ya ce ga fatawar da abdullahi dan abbas yake badawa cewa man ahada hadiyan duk wanda ya bada hadaya a kai can makka a yanka haruma alaihi ma ya harumu alal hajji alal haji hatta yunhara hadiyu duk abin da ya haramta akan mai haji shi ma ya haramta gare shi kenan sai an kai lokacin da aka soke hadayar amra take cewa aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ce laisa kama qala ibn abbas al'amarin ba kamar yadda abdullahi dan abbas yake faɗa ma'ana maganar shi kuskure ce ba haka bace ta ce ana fatantu qala'ida hadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama biyadai aisha ta ce ni da kai da hannuwana ta ce na tuka igwai na hadiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda zai musu rataya thumma qalladaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama biyadaihi aisha ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da kansa wato yama hadayar tashi rataya sun ba a sabiha ma a abi sannan ya aika hadiyar tare da mahaifina lokacin da abubakar zai je a shekara ta tara falam ya harum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shay'un ahallahu allahu da ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu da Allah ya halitta masa bai haramta ba gare shi hatta nuhir alhadiyu har aka kai lokacin da aka soke wannan hadaya ran goma ga wata manzon Allah bai nisanci ba yanke farce ko aske gashi ko shafa turare ko kusantar iyalin shi ko sanya dumkakkin tufafi to don haka kasancewar shi abdullahi dan abbas yana ganin cewa in dai ka aika hadaya to wannan abubuwa gaba ɗaya wanda aka haramta ma mai haji kai ma ya haramta a kanka kenan sai an kai lokacin da aka soke wannan hadaya don haka aka ba aisha labari cewa ai ga wani mutum an gane ko aisha aka ba ta labarin cewa ga wani an ga abdullahi dan abbas a lokacin nan yana shugaba kenan a nan birnin basra wato kasancewar shiga shi an kaba wannan urwa ibn zubair labarin cewa abdullahi dan abbas gashi nan ya hau mimbari a birnin basra wato ya tube babu kaya sai irami kenan ya daura wannan zane ya yafa mayafi kuma gashi a birnin basra abdullahi dan abbas wannan wato abdullahi ibn zubair sai yake cewa bid'atun wa rabbil ka'aba yace wannan bid'a ce na rantse da ubangijin ka'aba ba haka ba ake yi an gane ko kenan wannan riwaya kasancewar shi abdullahi dan abbas shine ya hau kan mimbari yana hudu ba amma gashi wannan izarikin zane shine ya daura sannan ga mayafi akan shi me yasa saboda ya bada hadaya an kora haka shi fatawar shi take haka kuma kasancewar ita aisha Allah ya kara mata yadda aka ba ta labarin cewa wato ai ziyad wato ya aika hadaya don haka ya kame game da duk abin da mai harami yake kamewa sai an kai lokacin da aka soke hadaya aisha sai take cewa a walahu ka'abatun ya duhu biha wai yana da ka'aba a can inda yake wanda zai yi dawafi da ita tambaya take shin akwai ka'aba a garinsu inda zai yi dawafi kenan don haka kasancewar shi a nan inda mutum ya aika hadaya to kar ya yi tsammanin cewa daidai yake da wanda ya fita aikin haji cewa duk abin da aka haramta masa shi ma an haramta masa a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha na tabbatar mana ta tuka masa igwan da zai ma hadaya shi rataya manzan Allah ya ma hadayar rataya ya mata alama ya hada hadayar da abubakar abubakar ya kura su aka tafi da su amma har aka je aka gama aikin haji aka dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai nisanci ba abinda mai haji yake nisanta kenan anan na nuna mana in ka bada hadaya hadayar ita ce ka bada amma maganar nisantar waɗannan abubuwa ba a shar'anta maka ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai nisance su ba باب تقليد الغنم قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن إبراهيم هو بن يزيد النخعي عن الأسود هو بن قيس النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أحد النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد هو بن زياد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أقتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو بن زيد بن درهم قال حدثنا منصور بن المؤتمر قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أقتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم ينقص هلالا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة أنا عامر هو الشعبي أم مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يخرج wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa hatta da tumaki da awaki ana musu rataya su ma a tubka wannan igiya a rataya musu takalma a wuya wato abun aisha allah ikara mata yadda take cewa ahadan nabiyu sallallahu alaihi wasallama marratan ganama ta ce wani lokaci manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da kankanan dabobi tumaki da awaki su ne hadayarsa an gane ko tumaki da awaki kenan wannan ya keɓanci lokacin da manzon Allah yake da yalwa da lokacin da ake cikin hali wanda yake na kunci dan a hajjinsa ta ban kwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya ba da hadaya raƙumi ɗari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi da su to anan Aisha ta ce wani lattin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya ba da ganama su ne kankanan dabobi kenan tumaki da awaki domin wannan ismul jins ne kenan in mutum yana da wadata to abinda ake bukata ya ba da gwargwadon wadatar shi wanda Allah ya dan wanda aka kuntata masa arziki shi ma ya bada gwargwadon wato shine arzikinsa kamar yadda Allah yake cewa li yunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sai ya ji alullahu ba da usirin yusra to shine anan ta ce ahadan nabiyu sallallahu alaihi wasallama marratan ganama wani lattin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da kankanan dabobi tumaki da awaki a matsayin hadaya a wannan riwaya ta gaba aisha take cewa kuntu aftilu alqala'id lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na kasance wato ina tubuka igwai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yuqallidul ganama tumaki da awaki ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na musu rataya wa yuqimu fi ahlihi halala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zauna a cikin iyalinsa yana matsayin kenan ba shi da harami duk abin da aka haramta ma mai harami to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai haramta ma kansa ba a wannan lokaci wannan shine mahallu shahid wanda yake nuna mana tuka igiya a rataya ma dabba ta hadaya a wuya da takalmi da yake banta ba da shanu da raƙumma iya abin da shanu da raƙumma suka keɓanta da shi shine tsaga tuzo wanda yake na dama domin jini ya zuba saniya da raƙumi suna da ƙarfin da za su iya jimre ma wannan wato isha'ar da za a yi tsaga tuzo amma ƙanƙanan dabobi ba su da jimrin wannan don haka malamai sun yi ittifakin tunkiya da akuya ba a musu ba a tsagawa a zubar da wannan jinin amma kuma ana musu alama a musu rataya irin yadda ake ma kenan shanu da raƙumma kamar yadda anan aisha take cewa fa yuqalli dul ganama tumaki da awaki manzon Allah sai ya musu rataya wai yuqimu fi ahlihi halala manzon Allah kuma ya ci gaba da zama a cikin iyalinsa halalan ma'ana yana matsayi mai halatta ma kansa duk abubuwan da Allah ya haramta ma mai harami kenan shi ba su haramta ba a kansa sannan a wannan riwaya ta gaba aisha allah ikara mata yadda take cewa kuntu aftilu qala'idal ganami lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa yab'asu biha tace na kasance ina tuka wato igwai na dabobi na manzon allah sallallahu alaihi wasallama tumaki da awaki fa yab'asu biha manzon allah ya musu rataya ya aika su aje can da su makka thumma yankusu shi kuma ya zauna a madina halalan wato halin yana mai halatta ma kansa duk abin da Allah ya haramta ma mai harami a wacce riwaya ta gaba Aisha take cewa fataltu li hadiyin nabi sallallahu alaihi wa sallam ta'ani alqala'ida qabla an yuhri tace na tuka ma hadaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama igwai kafin ya dau harami domin tukawar ita take gabatar kenan yin rataya kuma shi yake gabatar daukan harami kamar yadda bayani ya gabata hida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu alama sannan ya dau harami to dan haka wannan babi da malam yake bance shi na nuna mana hatta da kankanan dabobi wato ana musu wannan alama ku je wannan babi na gaba sai mu dakata babu al-qala'id min al-ihn qala haddathana amr ibn ali huwa al-jahbami qala haddathana mu'adh ibn mu'adh qala haddathana ibn aun an al-qasim an umm al-mu'minin radiyallahu anha annaha qalat fataltu qala'idaha min ihnin kana indi wato aisha wannan babi ne wanda ke bayani game da wato tubka wannan igwai wato da abdigar gashi al'ihin wato ita ce abdiga ta gashin kankanan dabobi ko kuma izga wadda take ta rago an gane ko shine kenan abinda ake tubka wannan wato igiya kenan amma bai keɓanta ba da cewa sai abdigar gashi ko da kaba aka samu za a iya tubkawa ko tsumma ne ko wata leda ana iya tukawa a rataya mata a wuya a nan kasancewar kamar yadda wasu malamai sun karhanta cewa in gashin dabba ne irin abdiga ta gashi ta dabobi wanda ake yankan gashinsu to wasu malamai suna ganin karhanci ko isga ta raƙumi a tuka wannan igiya wadda za a rataya ma dabba a matsayin hadaya ba bambanci ko ta kaba ko ta isga ta raƙumi ko ta abdigar gashi kowanne aka iya yi kamar yadda anan aisha ta ce fataltu qala'idaha wato na tubka wato sune igwai waɗanda suke na hadaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ihnin wato na abdu gargashi kana indi wadda take wajena ma'ana tana da irin wannan abduga ta ajiye ta a wajenta ta tara ta wanda daman da ita suke saka hatta da tufafi da sauran kayan shimfiɗa da kilisai do a wancan lokaci da tafuka ana yin su ne da abdugar gashi wanda har yau ma ana yi da irin wannan gashin dabobi wanda ake yankar gashinsu to aisha ta ce wannan abdugar gashi ina da ita a wujena lokacin da bazan allah sallallahu alaihi wasallama zai ma hadayar shi alama ta ce ni na tubuka wato wannan igwai da abdugar da take wajena sannan na ba manzan allah sallallahu alaihi wasallama wato yama hadayarsa alama kenan anan malam ya nuna mana akan iya yi da wannan abdigar gashi ta dabobi ko da isga ko da kaba ko da menene gaba ɗaya akan iya yi sabani ga wasu malamai da suka karhanta ba za a yi da isga ba ko abdigar gashi kenan anan ita Aisha da wannan abdigar gashi ta yi kenan wannan dalili ne wanda yake nuna mana halacci inda kuskure ne yi da abdigar gashi ta dabobi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halitta nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك